بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في السهو والسهو في الصلاة خير جم لمن بجبرها لمن بجبر ما أتى يهتم صلاة سهو جبرت خير من خير مني خير من za a harraka nun saboda wasu سبعين لا سهو بها فاستبن لأنها ترجم للشيطان فيرتجى فيها رضا الرحمن ومن أعاد تاركا للجبر لم تجزه وفائل, وفائل للشر إذ جبرها منهاج خير, خلق خير الخلق وصحبه وهو طريق الحق والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداء والله لا يعبد بالعقول بل قربه بشرعه المنقول manƙuli نعم منقول منقول واختلفت أئمة المذاهب في موضع السجود في موضع السجود ذي ذي المراتب نعمانهم بعد السلام يسجد والشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي وحيث النبي من فعل النبي وحيث لم يجده قبلا يجتدي ومالك فصل للنقصان قبل وزيد بعد قبل وزيد قبل وزيد بعد ذا بيان
fara sa ci gaba
فصل فيما يصن السجود فيه قبل السلام سن لسحر غير لازم وإن مكرر بنقص واحد السنن جهل جلوس سورة تكبير تسميع التشهدين
fadiri فتر لا غيرها مشكوكا أو محققا la gairiha لا غيرها مشكوكا أو محققا mashkuka nau muhaqqaqa مشكوكا أو محققا أو فيه والزيد ثلاث حقق أو مع زيد حقق أو شك أو شك في أحدهما أو شك في أحدهما فتلك أربعة بسبع سجلتان قبل السلام راجي راجحا نقصان na'am وبعد تشهد الإعادة على الذي شهر على الذي شهر إن أراد طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما يدى مكفأة سوى يوم الخميس شاء كغا وتنصفر wata na biyu a hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara da da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da daya ga watan goma miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara da da dubu biyu da ashirin shi gaba da karatun wannan littafi mai girma mai suna ba'ul musalli na babban malami al'allamatu آه الأستاذ البحر علامة السودان عبد الله بن محمد آه wanda aka fi sani da Abdullahi Gwandu muna roƙo Allah madaukin sarki ya gafarta masa a wannan darasi shi ne darasi na bakwai insha Allah ta'ala kuma ga tsarin shi malam kamar an yi rabin littafin ba ta fuskar yawa ba saboda dama a mukaddima ya gaya mana littafin babi biyu ne babi na farko shine wanda ya magana akan qada'ul fawaid wanda shi ya kunshi darussa guda shida wanda mun gabatar da bayanai akai sun karin bayani to sai ya koma can wannan babi kuma wanda ya kira shi da albabu sani shi kuma fi sahawi zai magana akan abin da ya shafi raukanuwa eh raukanuwa wanda a karatunmu duka babu inda kuka ji ai magana akan sujudu da sahau duka da ana bayani ne akan ya za ka yi karama abin da ake bin ka na sallah ko yanzu za a yi magana akan gyaran sallah kuma idan sallar ta samu matsala kuma wannan babe shi ma muhimmi ne sosai shi yasa ya kunshi kusan fasili guda goma sha biyu bayan muƙaddima sannan ba'adar khatima kuma idan an hada da mukaddima da khatima to zai zama kamar fasli goma sha hudu kenan to babu ne gaskiya mai matukar mahimmanci wanda malam ya kunsa ilmomi masu tsada masu mahimmanci wanda duk wani musulmi na da bukata da su ko kai liman ne ko kai mai bayani in dai kana sallah to wannan karatu yana da alaka da kai saboda za mu ga matsalolin da ake samu sallah ba tsayawa ake yi ana karatun ya ake yin ta ba kawai dai duk wanda ya taso a unguwarsu yana alwala kawai ya shiga masallaci ya bi liman bai damu da cewa ya tsaya ya tantance menene sujudu sahwi ba menene matsalolin da ke faruwa a sallah in ai magana sai ce ai shi ba liman bane biya yake yi ta wasu lokuta akwai hukunce-hukuncen da za su shafi liman shi kadai akwai inda hukunce-hukunce za su samu mai biya shi kadai akwai inda kuma matsalolin da sun shafi liman sun shafi mai biya kuma da lokacin zai iya yiwa kai ka zama liman to ala kulli halin da yi sallah rabin addini eh shi yasa muka dauko wannan littafi musashi matsaloli ne waɗanda ba kasafai zaka same su a ƙananan littattafai ba mafi yawancin mutane suna karanta abin da ya shafi sujudu sahwi ne a littafin ahdari littafin ishimawi iziya risala askari muktasa da shi malam da ya zo ya dunkule waɗannan littattafan kuma ya hada da wasu shuruhu sharhohin littattafan da wasu littattafai ma na daban ya kawo maka wasu abubuwa shi yasa zaka ga maganganun da ba inda zaka same su eh ba wani littafin fikihu da zaka buɗa ka ce ai zan gani wanda za mu ci karo da ire-iren waɗannan matsaloli to kuma kamar yadda muka faɗa dama shi mutum ne wanda Allah ya wa mauhaba shi ne baiwa akwai ilimin da ba wai sai an karantar da kai ba kawai Allah ne zai kinsa maka shi fattaqullaha wattaqullaha wa yu'allimukum wa yu'allimukumullah to wannan mauhaba kenan in ku ji tsoron Allah sai Allah ya ba ku ilimi duk sanda ka yi karatu ka yi aiki da abin da ka sani to sai Allah ya gadar da kai wani ilimi wanda ma baka sani to wani sai ya ɗaukar kamar kamar baya da basira ba rashin basira ba ne abin da ake so abin da ka sani ya aiki da shi to Allah zai taimake ka kai kuma ka abin nan to Allah shi mana jagora yadda mun haka ƙarshen wancan babi shi ma wannan babi mu ga mun kai karshen sa ba yawa gare ba insha Allah shi wancan kawai harkar lissafi ne da ka iya lissafi shikenan eh harkar masu ne ko bai da wata wahala sosai albabu sani fi sahawi bala yace babe na biyu akan as-sahawi in an ce as-sahawi shine az-zuhulu an shay ma'ana zuhulu an shay abu ne wanda ka san shi amma sai ka shiga wani yanayi ka ɗau wani abu ka ɗauka wannan abun ne da ka sani kuma alhali ba shi ba ne eh kai zaidu ka sani da kaga amru sai ka ɗauka zaidu ne sai ka dinga mu'amala da shi sai ka dinga mu'amala da shi da me da cewa shi zaidu ne ashe ka bayyana ba shi ba ne to wannan ana kira ne sahabu eh shi ma kamar mantuwa ne inda kawai malamai suke bambance shi da annisiyan shi annisiyan sharaɗinsa dole ne ya zan taƙaddama hu zikirun ya zan abin kasan shi dama to daga baya sai ya zo gaba ɗaya cire maka kuma ba ba wani kafarma ba abu ne wanda ka sani kuma sai kallala ba babu shi ina ba ta ran gane kamar a ma fatawa a ce me hukuncin kaza sai ka yi tunani ka yi tunani ka ce kai ai na manta to wannan ana kira ne sahau amma ce me hukuncin kaza farillan sallah nawa ne sai ka ce bakwai ne to kayi zuhuli kayi sahau dama ka san cewa ba bakwai ɗin ne ba amma wani yanayi yasa kabbar wannan adadi da malamai ke kawowa sai ka fada ga wani adadi wanda ba shi ana gane wannan ko to amma a wannan maudu'i da zamu karanta na sallah kusan malamai ba su cika bambancewa ba duk sanda kaji an ce as-sahw to an-nisyanu ta shiga duk sanda kaji an ce an-nisyan shi ma sahau ta shiga to zai bude mana da muqaddima akan falala da daraja na mutumin da sallah ta samu matsala kuma ya bi hanya ta ilimi ya gyara ta wannan daraja ne saɓani yadda jahilai ke ɗauka da an ga liman ya yi raukan wayo gobe ya yi jibi ya yi sai a ce yana cikin matsala to bai san cewa sallah in ta samu matsala aka gyara ta ma tafi ma wadda aka yi ba matsala tafi tafi ta falala tafi ta kima abinda kawai ake so shine ka yi amfani da ilimi wajen gyara ta tunda abubuwan nan hadisai su suka zo kusan hadisai guda hudu ne ma ko biyar wayanda aka samu na sujudu sahawi da qabliya din da ba'diya din duka duka hadisan da aka rubuto daga manzo Allah ba su ci biyar ba sallallahu alaihi wasallama su ne malamai suka dauka suka yi ta sharhi suka yi ta bayani suka yi ta bayani aka yi ta fitar da abubuwa to abinda ake so ka dauki wannan tsari in sallah ta samu matsala sai ka gyara ta to in ka gyara ta bisa ga ilimi to sallan nan tana da falala sama ga da a ce inda ka yi ta baka samu wannan sahau din ba to shine malam zai gaya mana anan wasahu fi salati khairun jammu liman bi jabri ma ata ya hatammu malai ce wasahu kaga ita raukanuwa fi salati a cikin sallah to babin suka bane khairun jammu alheri ne mai yawa saboda haka a daina in mutum ya yi sahu ya samu matsala a sallah a dinga suka ce bala ya ce alkhairi ne eh amma sai dai alkhairin kuma muƙayyadi ne ba ga kowa ba sai ce liman ga wanda ya hatammu ya himmantu bi jabri ma'ata da tsora da gyara wannan sallah din da abin da ya zo na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam eh shi adda wannan alkhairi wanda da sallar ta samu matsala sai ya ƙoƙarin himmantuwa da komawa ga hadisai ko abinda malamai suka yi bayani na sharhi akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gyara wannan sallah duk lokacin da ka bar wani abu a sallah ko ka ƙara wani abu a sallah wanda bai kai matakin a ce sallar ta lalace gaba ɗaya ba to haka sallar take rikassan ta kare rikassan wata gaba ta jikin mutum ta ƙalle to kaga ana buƙatar mai ɗori ko sai a ɗauko mai ɗori ya zo ya ɗora to wannan ana kiransa aljabru to ita ma in kabbar wani abu a sallah kabbar wata sunna mai ƙarfi lokacin da ka zo kai sujudu sahwi wannan sujudu sahwi din ta ɗora wannan sallah da ta kalli saboda karewa ta yi to kun ji hikima shi yasa ya ce liman ga wanda ya hatammu ya himmantu bi jabri da gyara ko ɗora ma'ata abin nan da ya zo na hadisai ma'ata yana nufin abin da ya zo na al'asar wal ahadith wa'annan hadisai da muka yi ishara a kansu to su ne malamai suka ɗauka suka yi ta sharhi suka yi ta bayani suka yi ta bayani suka yi ta bayani suka yi ta bayani wuri kaza kai kabliya wuri kaza kai badiya wuri kaza kai kaza wuri ka duka a iya wa'annan hadisai ne saboda ko ka san hadisan kana da buƙatar kuma ka koma wajen malamai su yi ma bayani akwai abin da ba za ka gane ba to ashe wanda sallah za ta samu matsala sai ya zo da wani abu na daban ba abin da ya zo na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ba to wannan ba shi yake magana ba shi wannan sallah sai ba ta da wani alkhairi ko wanda zai aje sallar sai ya koma gehe ya sabuwa to kaga wannan mahaukaci ne salatu sahawin sallar da aka samu rabkanuwa a cikinta zubirat kuma aka dora ta aka gyara ta khairun tafi alkhairi min saba'ina daga sallah saba'in la sahawa biha wadda ita sallah saba'in din nan babu raukanuwa a kanta to sallah kwaya daya da aka samu sahau amma kuma an yi jabrinta an dora ta an gyara ta to tafi alkhairi da ninkin ba ninkin har so saba'in ga sallar da an ka yi ta lahiya lau liman bai samu matsala ba saba'in haka ibnu abi jamra ya faɗa ɗaya daga cikin malamai to magana sace malam ya kawo ana fastabini to amma ba abin jayayya bane in kana neman bayani sai ka nemi ayi ma bayani dan su malamai ba haka dai suke magana da kwakwalwa ba ko yawwa mai yiwa wani in ya ji ai wannan magana sai ce to me ya dalili me yasa an ga samu wannan fifiko ai wannan da ba ta da matsala ita ya kamata a ce tafi a hankali ko to shine yace fastabini ka nemi bayani sai a yi maka bayani to shine bayanin za a yi maka ana li'annaha turgimu lishaytani fayurtaja fiha ridar rahmani ita wannan da ta samu sahwa aka dora ta dalilin da yasa aka fifita ta hasau 70 da sallar da Allah ya lau saboda turgimu lishaytan tana kunyata shedan tana turmuza al'irgam a larabci asalinsa shi ne a goga hancin abu ga ƙasa a ya ka wulaƙanci an to laraba sukan yi amfani da wannan lafazi lokacin da aka ƙasƙanta abu ko aka muna na abu ta ce ruge ma'anku an turmuza hancinsa a ƙasa ma'ana an kunyata shi an wulaƙanta shi to wasu ma malamai sun ce in aka samu sahawa a sallah mai sallan ya gyara ta bisa ga ilimi to shedan yana shiga wani yanayi na damuwa da bakin ciki saboda shi ba abin da yake so sallar ta samu matsala to kuma gashi an gyara to shi kuma a shari'a duk abin da zai sa shedan ya ji bakin ciki to musulunci na so ne kuma akwai lada a ciki wannan shine dalili na farko shine dalili na farko domin wanda ke sa a samu wannan sahawdi shine shedan shi yasa zai zai nuna maka kamar kai kaza alhali ba kai ba don ɗaya dai ka yi sallah ka tafi dai ko da dai kayi ɗin dai a ce dai sallah ba ta cika ba to sai musulunci ya zo da jabu shi ne sujudu sahawi cewa in sallar ta samu matsala shi ita sallar malamai suke kira as-salatul muraqqa eh gurguwar sallah kenan as-salatul muraqqa ita ce wadda aka samu sahu a ciki as-salatul abin nan mujabbara ita ce wadda aka dora to shi shedan koyaushe abin da yake so duk ibadar da za ka yi in ma har ka buwaye shi bai hana ka kai ba to ka yi ta ba yadda shari'a ta ce ko ka yi ta ba cikakkiya ba to sai shari'a ta zo ma daga gyara ga yadda za ka yi to wannan abin sujudu sahawi shedan baya son ta kun ji dalili na farko فيرتجى فيها رضا الرحمن sai ana ƙaunar fiha a cikin wannan gyaran sallah ɗin da aka yi ridar rahmani a samu yarda Allah mai rahama domin ba rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ba kai ne za ka yi abu akan kuskure kuma ka zo ka yi wani gyara kuma akan gyaran a baka lada a kai kasan wannan sai rahama ta Allah yanzu ba wai sallar ba ita kanta sujudu sahwi din tana da tata lada banda ladar sallah wanda shi wanda ya sallah bai samu sahwi ba bai da wannan ladar to kaga kafi shi to me na sukan liman kuma bala ya ce ai talauci ne mai yawa eh je ya rabkanuwa yau ma yayi to abin nashi yayi yawa ومن أعاد تاركا للجبر لم تجزه وفائل للشر to wa man aada wanda shi kuma ya sake sallah tarikan liljabri sai ya bar wannan gyaran da aka ce wannan ɗorawa in sallar ta samu naƙasu ta samu sahu an ce ya yi jabru ya yi sujudu sahu sai ya ƙiya in ma saboda girman kai ko saboda jahilci bai san hukunci ba bai je ya yi karatu malamai sun gaya masa ba sai ya aje sallar sai ya koma ya yi wata sabuwa sai ya tabbatun waccan wai shi tsammani ne ya abin kirki to lam tujizi waggadin ko ya yi ta bata isan masa ba ta farkon nan zai gyara ba a ga aiki ya zabe jige eh wasu jahilai da haka eh in ya buga ya buga ya buga ya buga ya ga sai ce kai fara goma ke zai shi sabo ya kaba to ba ta yi ba ko ya yi ta lahiya lo ba ta yi ba kamar bai ba kamar babu ne kuma wa fa'ilun lisharri illa na biyu kuma ya aikata bidiya shi ne a sharru an kaga ba ta yi ba kuma ga laifin bidiya ya zan dan bidiya don ba haka manzo Allah ya ba ya zo da wani sabo abu wanda ba san da shi ba iz jabruha min hajju khairil khalqi domin dora sallah gyara sallah da sujudu sawi shine godabi na khairil khalqi mafi alkhairin halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yayi abin da ba annabi ba a addini yayi bid'a wa sahbihi kuma shine godabin sahabban manzon Allah wa hawa tariqul haqqi kuma shine hanyar gaskiya duk hanyar da kabbe in ba ita ba a gyara sallah to ka samu matsala saboda haka shari'a ita ce in har shari'a ta ce sallah kaza ba za a karbe ta ba ko ta lalace to sannan ne za ka nemi sabuwa amma don sallah ta samu matsala to sai an gyara ta in baka sani ba ka nemi bayani fasalu ahlaz zikri ko yawwa saboda haka ba laifi eh in akwai malami wurin kusa sai ka je ka tambaye shi in babu ka hidda waya kara maka Allah matsala kaza gane kaza kaza kaza sai a yi ma bayani haka za a yi eh wal khairu kulluhu fil ittiba'i wa sharru kulluhu fil ibtida'i domin wal khairu dukkanin alkhairi kulluhu gaba ɗayansa fil ittiba'i ya tattara ne gabiyar abin da ya tabbata daga annabi wa sharru shi kuma sharri gaba ɗayansa kulluhu dukkaninsa in ka ji ana magana sharri sharri sharri filipti dai ya tattara ne cikin abin da aka ƙirƙiro saboda haka duk abin da ya shafi addini in ka ƙirƙiro wani abu to wannan abin sharri ne wannan kamar yana ishara zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa iyyakum wa muhdasatil umur فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة to wannan shine saboda haka bid'a ba ta da kyau wannan abin da yayi bid'a bai tunda yayi ne da niyyar cewa Allah ya bashi lada to shine da ma ma'ana bid'a ya kauce ma manhaji na manzon Allah da manhaji na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da ma ita bid'a al'amari ne na tunani na kwakwalwa duk wanda ga ya yi bid'a to akan kwakwalwa da tunani ya gina wannan bid'a tashi kowace iri ce shi yanzu a kwakwalwa sai tun da dai abin na ai cewa an kai yayi to bari shi aje hita shi sabuwa a nashi tunani yana ganin a hankali wannan wai abin to ai al'amarin addini ba hankali bane shine yace wallahu la yu'badu bil uquli Allah ba a bauta mai da hankali kai hankalinka baka cewa abu kaza ya kamata in yi shi a duk yadda ko mai hankalin na ya kai nutsuwa da fahimta da waye aikin banza ne ba abotan Allah da hankali a matsayin cewa wai hankalin shine dalili na cewa a yi kaza iri yadda wasu wannan hanya ce ta mu'tazila kusan su hankali mazdari ne shine awwalu mazdarin nasu na tashri duk abin da ya zo na addini to sai sun gwara shi da hankali to ba abota Allah da hankali ai shi yasa ya saukar da alqur'ani to ba dan haka ba ai sai a bar mutane da hankalinsu kowa ya je yayi abin da hankali ne ya gamsu da shi kaga in haka sai a samu matsala wani zai ce shi sallan ma bai yarda da ita ba hankali ne bai tabbatar da sallah ba wani ya ce hankali ne bai tabbatar da azumi ba to amma Allah bai bar mutane da hankula ba shine wallahu la yu'badu bil uquli ba abotar Allah da hankula jam'u aqal don a gaya maka hankalin nan na kowaye eh ka san da wannan hankalin nan na kowaye ba abota Allah da shi naka ne na malaminka ne na shehinka ne na mawaye bal ba haka ba qurbuhu bautar ubangiji bi shar'ihil manqul ana yin sani da shari'a wadda an ka nakalto a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza hatta a sallah kar ka zo da wani abu sai abin da yake shari'a ta zo da shi kusa a baya mun karanta ash-shabr khiti ko to asalin magana tashi ce ko kun ban tashi wanda muka yi magana kan cewa yayi sharhi akan muktasar hmm? والشبر خيتي بذا بهذا يفتي كم منت راكو مراجعها to asalin maganan nan tashi ce abin da yake cewa wallahu la yutaqarrabu ilayhi bi munasabati al-uqul wa inna ma yutaqarrabu ilayhi bi shar'i al-manqul Allah ba abota mai da duk wata munasaba ta hankali duk abin da ya shafi hankali to ba a bauta ma Allah da shi ana bauta ma Allah ne bi shar'il manqul da abin da aka nas aka nakalto Allah ya ce manzon Allah ya ce ko abin da aka samu ijma'i na sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'i duk sanda gaji an ce ijma'i su ake nufi kashe kun ga ya zama wajibi mutum shi karatu in ba haka ba to za ka samu matsala za ka zan ɗan bidai ba ka sani ba to ita sujudu sahwi ɗin nan kala biyu ce akwai wadda malamai ke ce ma ƙabliya akwai kuma ba'adiyya to amma malamai ba su samu ittifaki ba an samu saɓani na malamai la'akari da abubuwan da ke faruwa a sallah wani ragi zai wani ƙari zai wani dukan zai ya rage ya ƙara to nan ne sai malamai suka yi sabani wane ya ce shi kabliya kawai zaɓe wane ya ce shi ya zaɓi baɗi saboda hadisan da suka zo kusan hudu ko biyar wata riwayar ta zo da kabliya wata riwayar ta zo da baɗiya kowace annabi ya yi annabi ya yi kabliya ya yi baɗiya to sabanin malamai shine za a kawo mana anan wa ikhtalafat a'immatul mazahibi fi mawdi'is sujudi dhil maratibi malai ce a'immatul mazahibi shugabannin mazhabobin nan guda hudu waqtalafat sun yi sabani fi mawdi'is sujudi a bagirin sujuda zil maratibi ma'abuciya darajoji ma'abuciya matsayi wadda musulunci ya baiwa falaloli da darajoji ita ce sujudu sahawi to sun yi sabani a bagirinta a mawdu'inta wacce za mu ɗauka nu'manuhum abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi ya sujudu ba da salami shi da aka tambaye shi fatawarsa duk abin da ya faru a sallah to ba diya za a yi in ragi aka yi ba diya za a yi in ƙari aka yi ba diya za a yi in su duka suka haɗu ba diya za a yi noma nuhun ba da salami ya sujudu shi abin da ya ba da fatawa kenan so da haka shi yaren jayar da riwayar da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ba'diya والشافعي قبله shi kuma al-Imam Shafi'i yace a'a ni duk abin da ya faru a sallah qabliya ake in ka rage ya qabliya in ka yi kari ya qabliya in duka kai ya qabliya shi kaga aka samu Abu Hanifa wa Ahmadu al-Imam Ahmad shi kuma yace a'a yattabi'u al-warida min fi'lin nabi abin da yace shi mai sallah idan ragi ya same shi ya rage wannan abin to sai shi koma ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abu ya samu annabi me yayi duk abin da annabi ya shi shi kawai shi zai bi abin da ya tuzgo daga manzo sallallahu alaihi wasallam aikin manzo Allah in ƙari yayi to sai koma ga hadisan manzo Allah da annabi ya irin wannan ƙarin mi annabi yayi to sai aka tambaye shi akramaka Allah wani lokaci muna iya samun wani abu annabi bai yi ba to ya zamu to shine cewa haisu lam yajruhu qablan yajtabi inda aka lalaba akan abin da ya faru a sallah an lalaba babu aikin annabi akai to nan sai ya zabi qabliya shi mai sallah ko menene amma in ga abin da annabi ya to sai a gabatar da shi shi abin da ya bada fatawa kenan saboda haka akwai inda kenan za ka yi qabliya in har qabliyar annabi akwai inda za ka yi ba'diya in har ba'diyar to wa malikun fassala lin nuqsani qablu wa zaidin ba'du za bayani to shi imamu malik yayi tafsiri rahimahullahu ta'ala mu dubba tawassa ta fita su duka yace wa maliku al-imamu malik fassala shi tafsili yayi akwai inda za a yi qabliya akwai inda za a yi ba'diya to dama mu malikawa ne shi yasa malai ya jinkirta magana har ƙarshe kuma a kanta aka gina littafin duk abin da za a kawo nan gaba kan malikiya ne duka eh kuma duk wannan zabanin abinda hatta shekul islam ibnu taymiya ya ce wannan ra'ayin da maliku ya zaba ya fi kyau ya fi na imam ahmad ya fi na al-imam ahmad ya fi na al-imam shafi ya ina al-imam abu hanifa to shi kuma sai ya ce lin nuqsani qablu duk sanda aka rage wani abu a sallah wanda rage shi bai kai sallan ta lalace ba to qabliya za a yi shine ma'ana qablu din nan lin qufani qablu wa zaidin in kuma an samu ƙari ba'adu to sai a yi ba'adiyya shine ma'ana ba'adu din nan shikenan ka huta eh inda kai ƙari shikenan sai kai ba'adiyya inda kai rage sai kai qabliya kuma abin da ya sa malamai suka rinjayar da wa'annan hadisan haka zahira aiki annabi ya nuna duk inda an karwaito annabi ya yi kabliya to za ka ga ragi ne duk inda ka ga an rawaito cewa annabi ya yi ba'adiyya za ka ga ƙari ne ta shi yasa malamai suka rinjayar da wannan an fahimci wannan ko to wannan kenan in ma don su waɗancan abin da ya sa magana su take da rauni zai iya yiwuwa a lokaci ɗaya ka rage ka ƙara to anan kuma bai kamata a ce duka ɗaya ba adiya za ka yi ta ta yi ba ko kuma ƙabliya ɗaya za ka yi ta ta yi ko kuma shi a riwaya imamu ahmad da ya ce a ka zaɓi ƙabliya in babu aikin annabi to amma da aka yi tafsiri sai aka samu abin sai shi al'imamu malik ce duk sanda aka samu ragi da ƙari to a rinjayar da janibin ragi sai a yi kabliya kamar yadda duk zai ba da misali ɗaya bayan ɗaya za bayani wannan shine bayanin saɓanin malamai da aka kawo maka don ka san da wannan kuma ala kulli halin hatta a mazhaba ɗin tasu a tamu kai ta malikiya duk wanda ka yi ba ka da laifi in ka yi ragi in ka ga dama ka yi kabliya kenan in ma ba diya kai babu babu laifi kamar yadda shehu khalil yake cewa wasaha in kuddima au ikhira eh wurin da ya kamata ai qabliya sai kai ba'diya ya inganta wurin da ya kamata ai ba'diya kai qabliya ya inganta eh shine ma'anar wasaha in kuddima au ikhira saboda haka ba matsala ba ce kowane kai yayi amma dai al'afdal shi ne a tafsil inda babu nasi ba nasi wanda ya zo ya ce kai tsaye ga yadda za a yi shi yasa ake sabon saɓani wa adamin nasi ladal fuhuli duk sanda ba a samu nasi ba a wurin malamai to shi ke sawa ne ya ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza illa malamai sukan kalli to kaulin wa ya fi dama dama sai a rike shi eh to saboda shi al-Imam Malik yana da abin da ake kira mura'atul khilaf kiyaye saɓani ko da ya zaɓi abu in wani malami ya saɓa masa to don ka bar nashi kayan na wannan malamin ko bai cewa kayi laifi to shi yasa suka yi fatawar cewa kowane kai ya yi amma dai ba a son haka an bi da son a yi tafsili kamar yadda bayani ya zo faslun fi ma yusannu fihi sujudu qabla salami to sai fara maka da qabliya me yasa saboda qabliya ta fi tsanani saboda rage ana yin qabliya lokacin da aka rage wani abu to ta fi tsanani sosai a mazhaba sama gabadiya shi yasa za a ga ita ba su ba ta lokaci mai tsawo ba idan ana bin ka kabliya aka dan ja lokaci to kai tsaye sallan na iya rushewa sabanin ba'diya su walau ba da shaharin walau ba da amin eh inda ka tuna kawai shikenan kai alwala ka samu wuri ka kai ba'diya ka ka tashi kai gaba sabanin kabliya sannan a mazhaba dalilai tara ne ke sa a yi ko ƙabliya ko badiya to cikin tara ɗin nan bakwai gaba ɗayansu kamar yadda malam zai kawo bakwai gaba ɗayansu don na ƙabliya ne biyu kawai an na badiya an gani biyu ne kawai na farko suka ce akwai na ƙasun muhaƙaƙun akwai na ƙasun mashkukun akwai na ƙasun wa ziyaratun muhaƙaƙa ne akwai naƙasun wa ziyaratun mashkukani akwai ta haƙaƙan naƙasa wa shakka fi ziyarati ta haƙaƙa ziyarata wa shakka fi nuƙusani ta haƙaƙa sahawa shi ne da bakwai ta haƙaƙa sahawa laye da ri'a za da amna ƙasa to duwa yan gaurare guda bakwai sajada ƙablar salami su kuma guda biyu su ne na ba'adiyya su ba su da yawa ziyaratun muhakkaka na ƙasun mashkukun to in ka haɗa su shikenan sun baka tara to duk sanda ka ji an ce kai kabliya ko ba'adiyya waɗanga dalilan ne na ƙasun muhakkakun kana da yaƙinin ka rage wani abu ba shakka kake yi ba to kabliya za ka yi naqasun mashkukun shakka kake yi wai na rage ko ban rage ba to shi ba kabliya za ka yi ko da baka da yaqini naqasun wa ziyaratun muhaqqaqani eh an rage an ƙara kuma bisa ga yaqini bisa ga tabbas misalan wayannan guda uku kamar sallah azhar misali raka'an misalin farko raka'an farko sai kan manta a raka'an farko baka karanta sura ba kawai fatiha kai kuma bisa ga yaqini to wannan naqsun muhaqqaqun kenan ko kuma a'a zato kake tunane kake yi wai anya nayi sura to naqsun mashkukun kenan duk qabliya zakai an fahimci wannan naqsun wa ziyadatun muhaqqaqani shine a raka'an farko kana da yaqinin baka karanta Fatiha ba eh sura baka karanta sura ba sannan kuma ka zo kai zaman tahiya akai wanda sai ya raka'a biyu ake zaman tafiya ko bisa ga yaqini ba shakka ba to shi ma wannan zaka yi qabliya ko kuma a bil akas tunane kake yi shin anya nayi sura ko ban yi ba anya na yi zaman tafiya ina ganin kamar na zauna ko ban zauna ba to shi ba dai za ka yi kabiya duka waɗanda wuraren hakanan ta haƙaƙa ziyadata wa shakkafin nukusani yana da yaƙinin ya ƙara amma kuma rage shakka yake yana da yaƙinin ya zauna a kan raka a farko amma yana shakka ya yi sura ko bai yi ba to shi ma sajada qabla salami ta haƙaƙan nuƙusana wa shakka fi ziyadati nan kuma rage yake da yaƙini ya tabbatar da ya rage amma kuma ƙari yake shakka shi fa ya san bai sura ba amma yana da yaƙini cewa ya zauna ga wannan raka to shi ma ya kalli ta haƙaƙa sahawa la ya dari aza da amna ƙasa to shi ma sajada qabla salati yana da tabbacin ya samu sahawu amma sahawun wanne ne la ya dari ziyada yayi ko na ƙasa yayi to shi ba sajada qabla salati bakwai duk waɗanda wurare kabliya ake yi formuloli ne in ka kiyaye su shi ke eh babu su a rubuce a gane ko shi mai sharhi ya kawo amma kuma ya samu matsaloli wasu wurare to ala kulli hali tun da ya da rakoda a yi shi ke da gaba akwai su a littafi ne ko to sai ziyaratun muhakkaka kana da yaƙinin kayi ƙari fakat ka ƙara shi ne ka zaman tafiya a raka ta farko raka a guda to nan ba diya za ka yi an gani haka ziyadatun mashkuka ziyadatun mashkuka fakat kwankwanto kake shin na ƙara ko ban ƙara ba to nan ma ba diya za ka yi to waɗanda wurare duk ba wani wuri da ake kabliya ko ba diya in ban da waɗannan wuraren duk sanda gaji an ce yi kabliya ko yi ba'adiyya su ne to kun ga dalilin gabatar da kabliya da ita ta kwashe ta kwashe babi duk karatun ma ta kwashe su to anan ya kawo mana sunnoni akwai saɓani don sunnoni a sallah a malikiya sha takwas ne bisa ƙauli wanda yake almashhur akwai saɓani wasu sun ce ashirin ne wasu sun ce ashirin da ɗaya ne wasu sun ce ashirin da biyar ne wasu sun ce ma sha biyar ne to amma alƙaunu almashhur sha takwas ne to cikin sha takwas ɗin nan wasu sun ce sunna bakwai kawai ake wa ƙabliya ya an bar su wasu sun ce takwas wasu sun ce takwas to su ne za mu karanta a nan akwai wani malami da ya wake su gaba ɗaya ya ce sinani shinani kaza jimani wa haka za ta animal zumani eh sinani eh wanda ya bar asirtawa da wanda ya bar karatun sura eh asirtawa shine na takwas da wasu suka kara eh kenan wurin asirtawa sai ka bayyana to a wurin wasu ragi kai so da haka za ka yi kabiya mun samu biyu kenan ko sannan shi na ni a tashahuda ne wanda ya bar ta haihuwar ko ko ta biyu an gane shi wannan lafazin ba tare da zama ba wannan lafazin na tafiya ka zauna mara don kai tafiya sai ba kai ba to shi ma za ka yi kabliya ko ta ɗaya ko ta biyu kaza jimani haka jaharu da julusu eh zaman kenan shida kenan kaza ta ani haka takabiri eh wanda ya bar kabbara daga bi zuwa sama ban in banda kabbara haraba a gani kabbara biyu din nan zuwa sama eh sannan sai sami Allahu liman hamida shi ma wanda ya bar bi zuwa abin da ya sama to waɗannan su ne takwas wasu kuma sun cire shi sirru din eh wasu sun sashi babin badiya an gani to amma dai abin da ya fi shi ne wurin asirta in ka bayyana ka yi kabliya wannan shi ne zama zahiri kun ga mun tattara su sun zama sunnoni guda takwas kenan to waɗanda cikin sha takwas ɗin nan goma ɗin nan duk in ka bar su ba ba mu'akkadai ba ne waɗanda su ake kira a sunanul mu'akkada duk wadda ka bari daga cikinsu bisa sahau ba da gangan ba duk wanda ka bari da gangan wannan sallaka ta lalace kamar yadda za a yi bayani nan gaba a wat in ka bar ɗaya daga cikin su bisa sahau to shine za ka yi me za ka yi kabliya kuma dalilin da ke sa ai kabliyan mun faɗa ko ya samu ka kawo waɗannan abubuwa duk malam zai ambace su insha Allah amma dai da kyau ai bayani saboda mutane su su gane sunna lisahawin ghairi lazimi bale yace an sunnanta garaukanuwa gairi lazimin wadda bata lizinci shiga mutum ko da yaushe ba to ita aka sunnanta ga mutum ya yi sujudu kabliya a kanta ma'ana gairi lazimi yana nufin ya zan ba mutum ne wanda kwankwanto ya lizimce shi ba akwai wani yanayi da mutum zai shiga na rashin lafiya na shakka akwai ciwon shakka kun san da wannan ko irin mutanen da komai za su yi sai sun yi shakka wai anya sun yi daidai ko ba su yi daidai ba anya sun yi kaza ko ba su yi kaza ba ta wannan rashin lafiya ne to irin wannan shi shari'a ta yi mai uzuri za a faɗi hukunci ne nan gaba shi bai da lafiya to akwai wani sassauci da shari'a ta yi masa amma da ana magana akan wanda ba kasafai ma yake samun wannan sahudin ba can can ba a rasa ba ne sahudin ba ɗabi'a shi ba ce to shine ma'ana gairi lazimin wanda bai lizimci mai sallah ba wa in mukarraran ko da ko sahu din yayi ta maimaituwa yayi ta maimaituwa yayi ta maimaituwa to sujudun nan guda biyu na qabliya dai sun isan masa eh kawai misali a raka'an farko bai yi karatun sura ba sannan ya zo kuma yayi julusu na tafiya a raka'an farko sannan da ya zo ga raka'a ta biyu kuma bai zauna ya yi julusu ba da tafiya kun ga abubuwa guda uku to duk wa'annan ababen guda uku wa'annan sujudun guda biyu sun isan masa sun isa shine wa in mukarrara to ɗaya ta isan musu ko sujudun guda biyu sun isan musu bi naqsi wahidis sunan a dalilin rage ɗaya daga cikin sunanin nan da za a ambata jaharin shi ne bayyanawa amma bayyana wannan ana magana duk wurin da yake sunna ne a bayyana karatu shi ne raka'o'i guda biyu na asuba a gaba ɗayanta sannan da raka'o'i biyu na isha da raka'o'i biyu na magariba wa'annan wuraren su kaɗai ne in ka bar bayyanawa za ka yi ƙabliya duk inda ba nan ba ba uku ɗin nan ba to don kabar bayyana ba za ka yi tabliya ba kamar sallar wuturi misali ko kiyamun laili ko salatul tarawih eh ko kuma salatul idi kun ga bai da ake karatu ko to dan liman ya karanta a sauci ba ba sai ya tabliya ba an fahimci wannan ko kuma ya zan asirta karatun nan da kai ya shafi fatiha ba sura ba ya shafi yawwa to sai a kula da wannan saboda in ana magana aljaharu ana ana nufin aljaharu bi qira'atil fatiha wa sura ma'an amma in ka bayyana fatiha dan ka dan kai sura asirce to wannan ba sai kai kabliya ba sai in ka bar su gaba ɗaya ko kuma na fatiha kan bari julusin sai zama sai mutum yammanta bai zama ba sawa'un na farko ko na biyu da zaman na farko da zaman na biyu duka sunnoni ne an gani shi na ƙarshe in ka cire wanda za ka ce assalamu alaikum shi kaɗai ne wajibi wanda ɗaya za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to gwargwadon furta wannan kalma a zama na ƙarshe shi an wajibi duk sauran zaman sunna ne an fahimci wannan ko? to shi yasa malamai suka ce da zama farko da na biyu duk wanda ka bari eh za ka yi mi kabliya amma shi na ƙarshe ya zan babu na shi sallama din da shi na sallama din nan wajibi ne suratin sai wanda ya bar karatun sura ko wanda ya bar karatun sura shi ma zai mi zai kabliya saboda karanta sura sunna ce mu'akkada sunna ce mu'akkada me yasa ta zama sunna mu'akkada saboda kusan duk sallolin annabi sallallahu alaihi wasallama an ga yana fatiha yana sura to shi yasa karanta sura yake da matsayi kwarai da gaske har ma malamai kamar yadda za a ambata nan gaba cikin sunonin nan da za duk wanda ka bari da gangan sallar ka taro shi don sai a yi a hankali takbirin sai kabbara amma shi malamai sun ce ta wuce ɗaya ba a da takabiratul ihram ita wannan rukuni ce da ita ake shiga sallah amma kabbara zuwa ruku'i da inda ake kabarbari kabbar daga biyu ba ɗaya ba in kabar ɗaya ba komai a kanka don ɗayan sunna ce gairu mu'akkara sai sun zama biyu ne sun ga zama mu'akkare guda biyu an gane wannan ko sai sun zama guda biyu to in kabbar kabbara kai yi qabliya to sallaka ta lalace babu sallah haka tasmi'i cewa sami Allahu liman hamida shi ma kabbar shi sau biyu ko sama ga haka don ka bar shi sau ɗaya to shi ma ba abin da a kanka sauran haka da takabiri da tasmi'i sai a kula da wannan amma malamai sun ce shi takabiri ya zamba sallar idi ba ne ita sallar idi kabbara guda in kabbarta sai kayi kabliya kabbarorin nan da ka ji ana yi in guda kabbari sai kayi kabliya haka wasu malamai suka faɗa at-tashahhudaini sai tafiyoyi guda biyu lafazin tafiyoyi amma da sharadi ya za an zauna eh da akwai lokacin da mutum zai zauna da sunan tafiya sai ya manta eh sai ya ce assalamu alaikum sai ya tuna haka ya eh a gada saba haka da to babu komai yanzu kabliyar ta kowa badiya sai ya badiya shi kenan mala ya ce fadiri wannan hukuncin ka san shi don haka kowa ya haddace waɗannan abinda bai ambata ba shine sirru don shi akwai sabani a kan shi kamar yadda na gaya muku tsakanin shurahu da muktasar wasu na ganin barin asirtawa kamar sallah azhar misali ka bayyana karatu to suna ganin horagi kai kabliya za ka yi wasu muna ganin abadiya za ka yi to shi yasa malam bai kawo ta nan amma wasu malamai kamar yadda mun ka ja baitin mai sina ni shina ni kaza jimani wa haka za ta ani malzumani la ghairiha duk wata sunna da baka ja ambata ba anan to barin ta bai bai sani bai sa kabliya saboda haka shi yasa ya ce maka mashkukan duk wanda ka bari bisa shakka dama ce ya gaya mana dalilin da ke sa a gyara sallah can wajen ramuwa ko abubuwa biyar ya ambata akwai at-tahaqquq akwai ash-shakku akwai al-waham akwai az-zann akwai at-tajwizul aqli to uku kawai su ne shari'a take la'akari da su التحقق ko اليقين ko الظن ko الشك eh kana da yaqina abu kaza haka yake ko ba haka yake ba ko shakka kake ko shakka shine at-tasawi baina tarafayn 50-50 hausa yan zamani ko 50-50 to shine shine shakka shi kuma zato ɗayan ya fi ƙarfi sama ga ɗayan ka fi karkata ga janibi kaza in na baka yi ba ne ka fi karkata akan cewa baka yi ba amma ba ka da yakinin ko baka yi ba sai dai dalilin da ke tabbatar da cewa baka yi ba ya fi ƙarfi a wurin ka saboda wanda ke cewa ka yi wannan zato kenan an gane to sai ka karkata abin da ka fi gamsuwa zuwa gare shi cewa haka yake sai kai amfani da shi wanda ana kira ne zato alwaham shi kuma shine karkata kan abin da dalilin sa bai da ƙarfi ana kiran sa wahani eh akasin azzannu at-tajwizul aqli shine kokolo ka kawai ta suranta ma abu kaza ya halatta sai ka yanke hukunci to da wahami da at-tajwizul aqli ba ba a la'akari da su tunan ya kawo mana kwankwanto au muhaqqaqan ko ko kuma an barta bisa ga yaqini shine misalan da mun ka bada da su mun ga ya kawo naqsun mashkukun sannan naqsun muhaqqaqun to duk wannan in ka bar sunna ɗaya daga cikin ga abubuwa guda biyu cikin sunonin nan da ya ambata guda bakwai to nan ne za ka yi kabliya kuna fahimtar wannan au fihi wa zaidi au fihi wa zaidi ko kuma su biyun suka haɗu da ragin da ƙarin naqsun wa ziyaratun muhaqqaqani naqsun wa ziyaratun muhaqqaqani saboda haka da ragin da karin duka akwai yaƙini akwai tabbas cewa yi malam mai tambaya ka ji su ko? ta yi tambaya ɗazu ko? da na ɗauka ko ba su kake nufi ba ok na ga ko jima ne kake magana to aufihi wa zaidi ko? salasun hukika to in ka tara su kaga uku naqsun muhaqqaqun naqsun mashkukun naqsun wa ziyaratun muhaqqaqani duk wayannan qabliya zaka yi dukan su qabliya zaka yi sai mi aw ma zaidin hukika ko kuma tare da ƙari hukika kuma ɗayan an tabbatar da tabbatuwarta shine ta haƙaƙa ziyadata wa shakafin nukusani ko aka san haka na yana da sura biyu ko kuma ta haƙaƙa nukusana wa shakafin ziyadati to duk wannan ramzi na au ma'a zaidin hukika ya kunshe shi au shukka ma'ana ko an tabbatar da ɗaya an shakka ɗayan ko an shakka ɗaya an tabbatar da ɗayan shi ne abin da yake nufi ta haƙaƙa ziyadata wa shakafin nukusani ta haƙaƙa nukusana wa shakafin ziyadati an fahimci wannan au shukafi ahadihima shi ne ta haƙaƙa sahawa laye da ri'azada amna ƙasa azada amna ƙasa to fatilka arba'atun wayannan guda hudu ne in ka hada su da waɗancan za su zama ma bakwai an gane guda wanda ba ambata ba inda za ka hissai shi kuma aushukka ma'ana don can ya ambaci kishiyarsa annaqsu wa ziyadatu muhaqqaqani bai ambaci akasinsa ba annaqsu wa ziyadatu mashkukani to anan zaka fidda shi aushukka din nan an gane sau da haka shi wannan dangon na farko sadrul bait yana da fuskoki guda uku akwai ta haƙaƙan na ƙasa wa shakka fi ziyadati akwai shakka fi ziyadati wa amine ne ta haƙaƙan ne sai eh kakawo da siyada ta haƙaƙan ziyarata wa shakka fi nukusani ko shakka fi nukusani wata haƙaƙa ziyadata to sannan kuma a ziyadatu wannan su mashkuka ne ita ce cikin waccan da bai ambata ba so da haka wannan duk ya shafi waɗanga abubuwa guda uku shi kuma au shuka fi a hadihima ta haƙaƙa sahawa laye da ri'aza da amna ƙasa yana da tabbacin cewa ya samu sahawu amma shakkunsa akan wanne ne ya faru ƙari ko ragi shi ne au shakka fi ahalihima ko yana kwankwanto a kan aukuwa ɗaya daga cikinsu tabbas ɗayan ya auku amma bai san kowanne ne ba to sai ya bi sai ya kabliya to shi ne ya ce maka fatilka arba'atun waɗanga da aka ambata a nan hudu ne bisab'i in ka haɗa su da wa'ancan guda uku sai su baka bakwai to da kowa ya ƙoƙari karka kwana yau sai ka haddace su zan maimaita naƙasun muhaƙaƙun naƙasun mashkukun naƙasun wa ziyaratun muhaƙaƙa ne naƙasun wa ziyaratun mashkuka ne ta haƙaƙan naƙasa wa shakka fi ziyarati ta haƙaƙa ziyarata wa shakka fi nukusa ne ta haƙaƙa sahawa laye da ri'aza da amna ƙasa kowa ya tabbatar da kamin ya yi bacci yau ya haddace su don suna an mabuɗe har littafin ya kare to shi ne ce sajada ta ne kabla salami duk wayan gada an ga ambata su juda guda biyu ne to ta iya yiwa ka ambata to malam mun ji ka ce abin nan ziyaratun wani kusanun muhakkaka ne shi ne ya ce maka ai wannan ai rajihan na kusa ne inda kaga sun haɗu su biyu to an rinjayar da kamar yadda malam mai adare ce li'annahu yughallabu janiban naqsi ala janibi ziyada to shi na an kai an rinjayar da janibin ragi don ya fi ƙarfi abin da ya fi ƙarfi sallan bata riga ta cika ba tunda bata cika ba amma ɗaga ta sama tana nan rataye wannan kuma sallar ta cika ƙari ne ka zo zai iya yiwa an ga dama a ɗauki abin da ya cika wanda kuma ka zo da shi sai a yi watsi da shi to shi yasa aka rinja da janibin naqas ala janibin ziyara wa ba'dahu tashahhudan a'ada ala allazi shahira in arada to akwai matsala da ya kawo a ƙarshe ita ƙabliyan nan shin kamin ka sallame za ka maimaita tahiya ko ba za ka maimaita ba wasu ka ce hatta a malikiya wasu ka ce ya sake tafiya wasu ka ce ya ba su ya sake ba to shi ne ma ya ambata a nan wa ba da hu bayan ya kammala sujudun ta shahudan a ada sai ya sake wata abin nan ya sake wata sabuwar tafiya alala zai shahira kuma bisa ga zance wanda shi an ka shahara a mazhaba in arada amma in ya gada ba dole bane to dama akwai saɓani su karan kansu an gani amma wurin ba'adiyya ba su yi saɓani ba su malikiya sun rarrabe kamar yadda zai ambata ita ba'adiyya sun ce dole sai ya maimaita tahiyya amma qabliya ita waccan tun da ya riga ya sallame kenan ya riga ya fita sallah ko wannan ko bai fita sallah ba cike yake to shi yasa suka ce ba sai ya maimaita tafiya ba akwai kuma malaman da suka ce da qabliya da ba'diyyan duka ba sai an maimaita don duka ba a samu nasi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba duka hadisan da aka ruwaito na sujudu sahwi na manzon Allah babu ambaton tafiya ba a ce yayi ba ba a ce bai ba abinda kawai ake hakaitowa shine yayi sujudu guda biyu kuma ya sallame wannan shine abin da yazo a zahiri amma cewa yayi tafiya ba a samu ba in balla wata riwaya ta Abdullahi dan Umar sai mun karanta ta Abulugul Mara to riwaya ce ita mai rauni riwaya ce mai rauni an fahimci wannan saboda haka babu nassi eh in ka ji ka gamsu don saboda babu nassi ba sai ka ba wannan aula shi ya fi in kai ba abi yaka sai ka sallame haka in kai kabli yaka sai ka sallame ba sai ka maimaita tafiyan mutum da babu dalili kusan nassin da suka dogara gare shi akan maimaita tafiyan to yana da rauni shine hadisi abdullahi dan umar shi yasa shekul islam ibn taimiyya ra'ayin da ya zaɓa kenan a littafinsa majmu'ul fatawa da kuma sauran littattafai nashi cewa shi a ganinsa ba sai ka maimaita tafiyan ba kawai in ka gama sujudin zaka ce assalamu alaikum saboda aiki da zahirin abin da ya zo cikin wayannan hadisai guda biyar da suka tabbata an banci wannan ko abin da ya zaɓa kenan kuma sauran malamai irin su Sheikh Salihu Al-Usaimin a littafin sa Sharh Al-Mumti ala Zad Al-Mustaqana ala Zad Al-Mustaqani da kuma fatawa na Ibn Baz duka abin da sun rubuta kenan to wannan da yafi amma shi tunda malikiya ake karatu to dole abin da malaman na malikiya suka kawo duka sai an yi bayani wasu ko basu dogara ga hadisin shi Abdullahi da Umar ba abinda suka kafa hujja da shi shine abinda na gaya mu cewa su sujudun nan wata sallah ce ta daban an gani wata sallah ce mai cin gashin kanta aka zo da ita domin ta taimaka ta zamo takmila akan waccan da ta gabata shi da suka ce to ita ma tana bukatar ba a sallah ko babu tahiya wasu yana cikin dalilansu wasu kuma suka ce a ayi sallah ɗaya ce da waccan da su sujudun nan duka sallah guda ce gyara kake yi me zai nuna cewa sallah ɗaya ce saboda kun yi fatawar cewa in ba a yi ba sallar na da matsala tana iya lalacewa musamman kabliya to kin ya nuna sallah ɗaya ce inda daban-daban ne to bai kamata a ce ita waccan ta samu matsala ba ko to rashin yin dai shi ya fi mutum ya kauce masa bani in kuma kaga wani yayi to karka tsananta masa amma dai rashin yi to ya fi zama a zahir ya fi zama zahir na ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka tabbata to wani sati sai mu tashi akan ba'diya ko yanzu ba mu da iskali akan qabliya mun ji dalilan yinta da kuma sunna nawa yan an bar su ake yi ko Allah ya samu gani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته